أحمد الله بعثه الله بالنداوة على الشرك ويدعو إلى التوحيد ثم قال صلى الله عليه وسلم أن أيقوشي أبسين من الغربي أن أيقوشي yana da gargaɗi game da shirka game da nau'in shirka wai da ila tauhidi sannan kuma yana mai kira zuwa kare ta Allah subhanahu wa ta'ala malai ce wa dalili dalili a sakan an qawluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal mudaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر Allah ke cewa Allah ke cewa ya ayi wannan dattin ya kai wannan wanda yake yi wanda aka yi shi da wani abu inda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gawo Hira ya furgita ya tsoro da saboda ya ga abin da bai saba gani ba ya zo ya iske Khadija a lokacin nan sai ke ce mata zammi duni zammi ko kuma dasse guni dasse guni lokacin nan ta lullube shi shi da Allah subhanahu wataala ya turo musu malaika sai ka tambaye shi ya yake ce yake kiran shi ya kai wannan wanda ya da rabo wanda aka yi shi kun fa an da ta shi kai wa abi ta shi kai gargadi wa rabbaka fakabbir game da ubangiji kuma ka girmama shi wa ya baka fafahir zuciya ka kuma ka tsarkake ta a sun ce nan asiya ba na yin shi ne zuciya Allah ya zuciya ka kuma an mana ne tufafin to tufafin naka shi ma ka tsarkake shi ya Allah ka ta warruza warruza ko warruza game da kuma al'abar gumaka fa haju ka tsawace musu to idan ba shi manzo Allah bai ma kusance su ba wai kuma kawai dai ta'kidi ne sannan kuma ya zama wa'azi ga al'umma shi Allah ya ce wala tamunun kakka gurati tasakkin a yawaita maka shine nan irin kyauta wanda ake ce ma da ake cewa wake da irin gona ko ne kamar kyautar da za ka yi amma kuma kana so a ƙara maka kamar irin mutanen mu da gida da su in suka zo in suka zo ganin gida in su zo da ɗan waken su to amma sun san suka tashi kuma a za a limka musu to shi manzo Allah sallama an hana shi irin irin wannan ya ke cewa irin wannan kyautar amma a mu a yanayin mu na wannan ya halitta ita amma manzo Allah sallama shi an hana saboda ka aje a yi mashi gobe Allah ta sannan waje wanke ka fasu game da al'amarin ubangijin da shi ne kira zuwa ga ubangijin ka fasu ka dau hakuri malai ce wa ma'ana qum fa anzir ay yu ayyun di wa an shirki wa yad'u ila tawhid ne ay ya ringa yin gargadi game da barin shirka sannan kuma ya ringa kira zuwa ga tauhid wa rabbaka fakabbir ay azimhu bit tauhid shi ne ka girma ubangijin ka ta hanyar kadaita shi وثيابك أي طيب أعمالك عن الشرك كتغطي أيكنك وزوجك كوري ذكا غمدا شركا غمدا ومشركا والرجز أي الرجز الأصنام شيني غمكا وهجرها أي تركها وهجرها وهجرها أو تيمس أو تيمس تركها والبراءة منها وأهلها لكم كبتا لبسوا النغمة كان لكم أبو تاسو مالك تيوى أخذ على هذا عشر سنين من ذن ألا يتعي أكام حكا يلقى أكام حكا ينا كيوى متنجوى بتوحيدي شكرا قوم يي مكة ينا كيوى متنجوى بتوحيدي kaga dan ka san muhimmancin tauhidi shekara goma aka aka aka aka bata ana kiran mutane ko da su gyara wannan akidar tasu shekara goma a cikin shekara 23 na manzanci malaki cewa wa ba'da wa ba'da al-ashr bayan shekara wannan goma ta bihi ila samai sai aka sai aka haya da shi zuwa sama shine sai manzo Allah sallama shine sai aka yi sama da shi shine urja sai aka dauka da shi zuwa sama wa furidat alaihi salawatul khamsu a can ne kuma sama aka farillanta mushi salloli guda biyar a lokacin da manzo Allah ya je mi'raji amma kafin mi'raji yayi isra'i ai ko sai da yayi isra'i shine daga makka zuwa masjid al-aqsa a saman buraka wanda take da gudu take da tafiya ne mai gaugawa a can kuma ya je iske annabawa ya jagorance su musu sallah daga nan kuma sai aka dalme ita wannan buraka a kowar masallacin masjid al-aqsa sai manzo Allah kuma ya hau sama to manzo Allah anan daga sama ta daya har zuwa sama ta bakwai a kowace sama in yaje ga annabin da yake haduwa da shi ga annabin da yake haduwa da shi ga annabin da yake haduwa da shi to a lokacin da manzo Allah har yaje a hadisin Jabir yake cewa har yaje mustawar da yana jin karan alƙalami na kudura alƙalami da Allah da yake rubutu shi ya iske cewa ya je wajen da wani ɗaya bai taɓa zuwa ba an ce ko mala'ika jibril lokacin da suka zo tare da shi shi dan rakiyar ma to yaje wajen da ake ɗauke shi sai ce to ni ba kin na tsaya sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice gaba a lokacin nan Allah subhanahu wataala kuma ya bashi sallah bayan Allah subhanahu wataala ya faulata musu sallah to an faulata sallah guda 50 ne guda 50 aka faulata a wuri za a yi to a lokacin da zai wanzan Allah ya samu annan Musa alaihi salam sai ya gaya musu to gashi gashi yadda aka yi har sallah ma musu aka ba shi ya ce a'a al'umma ka musa iya ba ya ce na san bani Isra'il yadda suke da kokari wani abu ya rayu na ka je ka nemi sassauci manzo Allah yana komawa ana ragiya yana komawa ana ragiya ta dawo biyar abin imanin Musa ce koma manzo Allah ce kuma kunya yake to a lokacin nan kuma sai aka yi kira daga wajen Allah da Allah ke cewa hiya khamsun وهي هي كتا هي خمس كتا وهي خمسون أيضا عفوا ko abin da ya kama da wannan yake cewa biyar ce wajen yin ta amma kuma ladan hamsin za a bada mana an martare a hamsin kyan a da yake cewa a amananci amananci an marta a hamsin amma kawai a hakikata ne aka rage ta aka bai da to kuma in kai bil in ladan hamsin za a baka to malaka cewa a can ne dai aka farin lanta wa Allah sallah salloli wannan guda biyu wa sallafi makka salata sunna manzo Allah yayi sallah a makka wa shekara uku mana kenan da aka fullanta sallah shekara uku aka yi ana sallah a makka bana aka umarci manzo Allah zuwa ga hijira malaki ta wa ba'da ha umira bil hijrati ila madinati bayan wannan salloli da mai da kira da manzo Allah yayi wasu kusan shekara 13 a makka daga nan kuma aka umarce shi zuwa aka umarce shi yayi hijira a daga nan makka zuwa madina bala ya ce wal hijratu ita kuma abin da ake da hijira shine al-intiqalu min baladi shirki ila baladi islam shine tiratuwa daga gari na shirka zuwa gari na musulunci bala ya ce wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummati min baladi shirki ila baladi islam wa hiya baqiyatun ila qila an taquma as-sa'atu bala ya ce hijira kuma farilla ce akan wannan al'ummar shi ne a yi hijira daga gari na shirka zuwa gari na musulunci sai ma da ce kuma hijira tana nan a wannan ziya ce har zuwa tashin alkiyama kenan wannan dan ya nuna har yanzu akwai hijira har yanzu amma hijira wadda babu ita ita ce a tashi daga makka ko a madina shi ne lokacin da aka bude makka da yaki sai manzo Allah ce la hijira ta ba'da al-fatih bayan an bude makka da yaki ko babu hijira babu yanzu mutum tashi daga makka ko a madina tunda ita ma makka ta zama da musulunci yanzu sai mu zala kita sai dai jihadin waliya yanzu kawai abin da ake bukata jihadi da kuma niyya mai kyau amma hijirar da malai ke niyya adda ko ita ce hijira wadda mutum ya sa aka takura mishi a garin da yake ba sake shi ba ba a bar shi bai yi addinin shi yadda ya kamata ko kuma garin ya zama to lalataccen gari ne to dalilin wannan shi ma na iya lalacewa to yanzu a lokacin da dole ne ya bar wannan garin ya kuma wani gari shi yasa zamu gani hadisin mutumin da ya tuba da kashe mutum ɗari da yi wanda ya zo wajen malamin sai ba shawara sai ce to abin da nake so yanzu kamar wannan garin na ka je wani gari kaga wannan hijira ce ya sa shi haka nan wanda aka takura mashi an hana shi an hana shi addinin shi yadda ya kamata to shi ma ya hijira ya koma wani gari inda zai samu zai yi addinin shi malaka cewa wa dalil qawluhu ta'ala shine dalilin cewa hijira tana nan sannan kuma hijira wajibi ce akan wannan al'umma shine fadin Allah subhanahu wataala Allah ke cewa innal ladina tawaffahumul malaikatu Allah ke cewa lalle waɗanda mala'iku suka amshi rayukansu wa suka amshi rayukansu sune wanda mala'iku suka cikan musu mana suka amshi suka isko su wajen sun an sun zo amsar ransu sannan zalimi an fusihim suna masu zalunta kawunan su Allah ya ce qalu mala'iku za su ce musu fi kuntum me kuka tsaya kuna yi a nan garin maka me kuka tsaya kuna yi ba ku je hijira ba kowa ya tashi ya ba maka kuka tsaya ba ku je ba za su ce kunna musra fi bil awl a lokacin nan za su ce to ai mun zaman to muna da rauni ne a bayan kasa kuma iya fita daga makka ba muna da rauni shekarun mu sun ja ko kuma yara ne ko kuma dai mu da wani abu da ya tabbatar da mu zai tabbatar mana haka qalu sai malaikun su ce musu alam takun audullahi wasi'atan to shin kasar Allah a yau ta zama tana da yalwa cikin ƙasa Allah ba zama to tana da yarwa ba wato hajimu fiha da za ku yi hijira ku kaurace ku yi ku je zuwa gare ta Allah ya ce yalla ku ta ulaika irin waɗannan wanda su ba su yi hijira ba kuma sun samu damar yin hijira babu wani kuzuri da hana su da Allah ya ce ma'awamu jahannam shi da makomo su in ta yi makoma su wutar jahannama ce da Allah ce wa sa'at masira makoma ta yi muni dan ta zama wutar wutar jahannama da Allah ke cewa illal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i kawai dai wa'inda suke masu rauni su ne suna nan daga cikin wanda daga cikin maza da mata wal wuldani da kuma yara kanana wa'inda la yastati'u da hiyatan ba su da ikon yin wata dubara da za su yi su bar makka sannan wala ya hata nuna sabila ba za su iya shiryawa ma ba ba za su iya shiryawa zuwa ga hanyar ba za ta kai su makka to su wannan su ne aka ma uzuri wanda su ne koda sun mutu su wannan Allah ba zai tambaye su ba shine Allah ta fa ulaika su irin wa'annan asallahu ayya kusama an yi afu anhum Allah ya musu Allah ya musu rangwame wa kana Allahu afuwar ghafura Allah ya zama to mai rangwame ne sannan kuma mai gafara ne idan ka ga wannan ya nuna cewa hijira wajibi ne tunda wai tunda ba su hijira ba malaiku da suka ga daukar rayukan su sun ce mu me yasa ba ku makka ba za su ce saboda kaza saboda kaza malaiku su ce to ai ba makka kadai ba ce daga a lokacin da kawai ku ta kowar makka ake so ba dole sai kun je madina ba dan yin kawace ma wannan shirkar da ake a garin makka a wancan lokacin sai Allah ce to sai dai kawai inda su suke da rauni cikin maza da mata da kuma yara kanana wanda ba za su wuta su je su wuta daga makka zuwa madina ba malaka ta wa qawluhu ta'ala sannan kuma fadin Allah subhanahu wata'ala wanda shi ma da yake nuna hijira wajibi ce idan mutum ya tsinci kanshi a wajen da bai iya bayan addinin shi malaka ce Allah subhanahu wata'ala ke cewa Allah ke cewa ya ibadiyalladina amanu ya ku bayina waɗanda kuka yi imani inna ardi wasi'atun lalle ku sani ƙasa ta yalwa gare ta Allah ce fa iya ya ko fa iya ya fa ni sannan kuma ni ne ake yi bauta ni ne za ku bauta ma qala al-bagawi al-imam al-bagawi yake cewa sababu nuzulu hadhihi al-aya sababin saukar ita wannan aya shine fil muslimina alladhina fi makkah aw bi makkah shine aya ta sauka ne ga musulmi waɗanda suke makka a wancan lokacin wanda lam yuhaju su hijira ba nadahum Allah bismil imani Allah ya kira su sunan masu imani shi yasa Allah ce Allah ce musu ya ibadiyal ladina amanu mu'mine ne amma ko ba su hijira suka suka bar makka ba sai Allah ce to ya ibadi ku sani cewa ƙasa ta tana da yarwa da haka ku ta daga makka ku je ku madina ko ku je inda za ku samu ku bauta ma Allah cikin kwanciyar hankali na'am malam ce wa dalilu ala al-hijrati min as-sunnati dalilin cewa hijira tana nan a har zuwa ƙarshen kiyama a daga cikin hadisan manzon Allah qauluhu sallallahu alaihi wasallam shine fadin shi manzon Allah da yake cewa la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawbatu hijira ba ta yankewa har sai lokacin da tuba ta yanke ma'ana ba hijira tana nan sai lokacin da aka ce babu tuba to a lokacin ne ake rage hijira kuma manzon Allah ke cewa wala tanqati'u at-tawbatu ita kuma tuba ba ta yankewa hatta ta tulu a shamsu min maghribiha har sai rana ta hutu daga mahaɗata kenan sai rana ta hutu daga gabas ba lokacin ne ko ba a hutu ba to kuma daga nan wani bai ce ba a bar mu daga wannan lokacin da ba samu dawo ba koma wani gari wannan duk aikin da kai ma Allah baya amsa tun da kiyama ta tsaya malik ya ce wa falam mustaqalla bil madina lokacin da manzo Allah ya tabbata a Madina umira bi baqiyati shara'i islam sai aka umarce shi da sauran shari'o'i na musulunci azumi ya zo shi haji ya zo shi zakka ta zo da sauran abubuwa ne na musulunci bisul zakati kamar bisul zakati was sawm wal hajji wal azali wal jihadi wal amr bil ma'ruf wal nahyi anil munkar duka wannan abubuwan a lokacin nan bayan hijira saboda makka ko abin da ake kokowa da shi mutane su bar wannan shirka su koyi addini musulunci ne zamana sannan su kare ta Allah ce ko manzon Allah manzon Allah ne bayan kuma daga nan daga banan kuma in dai musulunci ya zauna to sai a ce kuma ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza shi shi al-malik ya ce wa akaza ala hada manzo Allah ya riga akan haka ashara sabila shekara goma a Madina ana ana umartar mutane ku yi kaza ku bar kaza ku je jihadi ayi kuma sallah ayi azumi ayi zakka haka manzo Allah ya kusan shekara goma idan muka hada ta yi muga shekara 23 ta rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta malik ta wa tufiya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bar duniya wa dinuhu baqin addinin shi wanzu zai addinin shi ya ya wanzu wa hadha dinu mala yace wannan kuma shine addinin nashi wannan abin da aka da aka karanta zakka da waye da sauransu to duka wannan shine addinin nashi malaki cewa la khaira babu wani alkhairi illa dalla ummata alai fa ce sai manzo Allah ya nuna ma al'ummar shi babu wani abu da manzo Allah wanda bai gaya ma al'ummar shi ba da karshe ma da aka zo da aka zo fatuhu makka wanda daga nan ne manzo Allah galibi yayi ban kwana da musulman duniya to babu wani abu ne da bai a shi ma da manzo Allah yake cewa Allahumma hal ballagtu ya Allah na isar na isar to ku shaida cewa na isar to haka babu wani alkhairi ma da yace sai da manzon Allah ya nuna ma al'umma shi sannan babu wani sharri sai da manzon Allah ya ya tsawatar ko ya tsawatar da al'umma shi game da ban wannan sharri maliki ta wal khairu allati dallaha alayhi alkhairin da annabi ya nuna ma al'umma shi akai shine at-tauhid shine tauhidi kai ta Allah wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardahu da kuma dukkan wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma yarda da shi wa shirku alladhi haddaga wa wa sha'ku wa shirku alladhi haddaga minhu sharrun kuma da manzo Allah ya tsawata ko ya so ya ya kiyar da al'umma shi game da barin wannan sharri shine ashirku shine shirka wa jami'u ma yak ma yakrahu Allah wa ya'bahu da kuma dukkan wani abu wanda Allah yake kin shi kuma yake kyamata shi malaki ta ba'athahu Allah ila nasi kafatan Allah ya aiko manzon Allah zuwa mutane ga baki ɗayan su da baki da wari da ma na gamsa ne ma da kowa da kowa sannan wabtawa da ta'atahu ala jami'i thaqalaini sannan Allah ya farullanta biyayya ga manzon Allah a bisa dukkan akan dukkan mutane sune a thaqalaini mutun da aljanni wad dalilu dalili a bisa kan kaulin mutane fadin Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ayyuhan nasu ya ku mutane wanda Allah ya ce musu to inni rasulullahi lakum jami'a ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku baki daya wa akmal wa akwa akmal Allah bihi dina sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya cika addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dalil dalil afsa ta ta kaulu da fadin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau ne a yau shine ranar arfa ta wancan lokacin a yau ne akmaltu lakum Allah ya ce na cikan ya muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'imati sannan na cika ni'ima ta a gare ku wa raditu da kuma islam ya sannan kuma na yarda muku addinin musulunci a matsayin addinin da za ku yi to tun daga nan kuma addini ya cika daga nan babu wani wanda zai zo da wani sabon abu ce addini ne sai an je an liƙa manzo Allah ya faɗi wannan abu idan bai wadai shi ba to ya mutu daga cikin abu da ya ce ma addini mala yace wa dalilu ala mautihi dalili kuma akan cewa manzo Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah yake cewa kai ma za ka mutu kai ma za ka mutu ne to kuma su ma za su mutu lokacin da manzo Allah ya zo yana wa'azi suka yi suka yi su hana manzon Allah yi wannan wazi su kasa sun zo sun ga an shi ba su samu dama ba sun zo sun haɗu domin su kashe shi ba su samu dama ba shi to suka tafi tun da haka ne ba ko kuma wasu ayya musu abuta daga ya mutu da wannan kuma da awata shi kenan za ka mutu babu ita da Allah ke cewa to ka gaya musu innaka mutu lalle kai ma za ka bar duniya sannan wa innahum mayutun sannan su ma za su mutu da Allah ce summa innakum yawmal qiyamati sannan ku kyau ranar tashi ranar tashi alqiyama inda rabbikum aw yawm ubangijinku tahtasibu da ku kusuma wani ka karan wani wani ya rubuci wani da Allah ke ba ai malaka ta afwar sai malaka cewa wan nasu idza matu yub'asu da sannan ko mutane idan sun mutu Allah zai tada su والدليل دليل أفسكها قوله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى أتنا القرآن الله كتوى منها خلقناكم الله كتوى دقا إتمك حلتيكو شيني إتتي قسع وفيها نعيدكم سنن تكذا مميداكو سنن ومنها دقا إتني نخرجكم زاو فتدكو تارة أخرى ونلوكة ندبا الله تيوى قوله تعالى أمالتي أمالتي وقوله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض الله شيني يحلتيكو دقسا حلتا يعني شيني الله الله يتغدكو daga ƙasa tsara shine Allah ya halicce ku da ƙasa halitta thumma yu'idukum fiha sannan kuma zai maida ku cikin ta idan ku mutu abun ne ku wa yukhrijukum ikhraja sannan ya fitar da ku fitarwa Allah malaki cewa wa ba'da al-ba'th bayan kuma an tada mutane muhasabuna za a yi ma mutane hisabi wa mujziyuna sannan kuma za a safata musu bi amalin da ayyukansu wad dalil dalili a sakan haka fadin Allah subhanahu wataala li yajzi alladhina asau bima amilu Allah yake cewa an yi hakan ne dan a saka wuta ma wa'inda suka yi yajzi alladhina asau ko dan a saka wuta ma wa'inda suka yi suka munana bima amilu da abin da suka ayi da abin da suka aikata sannan kuma wa yajizi alladina hasanu a sakauta ma wanda suka wanda suka sakauta su kuma bil husna shine da sakamako ko kuma da aljanna malaki ta wa man kadzaba bil ba'th duk wanda ya karyata da ranar tashin alkiyama shine da tashin mutane da za a yi kafara ya kafunta babu wani babu wani shakku sai dai in a halin bai sani ba a halin bai sani bane ya faɗi malaki wa dalilu dalili absakan ta qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala za'ama alladhina kafaru Allah ke cewa kafirai sun riya sun riya ki cewa Allah yi ba'atu ba za a tada su ba sai Allah ce kul ka gaya musu bala ina rantsuwa da ubangiji na ka gaya musu cewa la tuba ayyuhal bala afwa kul bala ka gaya musu tabbas ne wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na da tuba a sunna za a tada su sun malatu nan bakun da sannan za a wasu labari bima abintum da abin da kuka aikata aula tuba a sunna za a tada ku sannan kuma za a ba ku labari da abin da kuka aikata ma Allah su Allah subhanahu wataala ke cewa wa zalika ala Allah wannan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala bal ma Allah yake cewa ai a ga ake cewa ta da mutane bayan sun mutu shine mafi sauki wa huwa ahwanu alayhi shine mafi sauki ma'ana din kayi abu ka lalata shi idan muka dauka lalata musu ala idan lalatawa ce kayi abu sannan kuma ya bace ka gyara ta aiki sauki bayan kuma ka kirkire shi kirkira ita ce ta hi take da wahala to amma in ka kirkiri abu yanzu kuma ba yanda baka yi da shi ka ga da maka gyara shi ka ga da maka wannan din shi to shi sa Allah ce wa huwa ahwanu alai wannan shine ma yafi sauki a wajen Allah wa dalilu ala anna akwai wa arsalallahu wa arsalallahu jami'a wa arsalallahu jami'a rusul malik malik ta sannan kuma Allah subhanahu wataala ya aiko dukkan annabawa mubashirina wa mundirina suna masu albishir da sakamakon abin da mutum zai samu na aljanna da kuma lada wa mundiri sannan kuma suna masu galgadi da hukubar da azabar da mutum zai samu idan bai bi Allah subhanahu wataala ba wa dalilu dalili amsa kan haka qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wataala Allah ke cewa rusulan mubashirin wa innam manzanni ne mubashirin suna masu bada albishir wa mundiri sannan kuma suna masu gargadi Allah ya ce an yi hakan ne bi Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun saboda ka a samu wata hujja saboda li Allah ya kuna saboda kai ya zamanto mutane suna da wata hujja akan Allah sai da mutu suna da hujja game da Allah ba da rusuli bayan Allah ya kuma su manzanni suke ai ba ai manzo bai zo mana ba ai manzo inda manzo ya zo mana to da mun ba da imani to an aiko manzanni manzanni kuma sun faɗa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su Allah ke cewa malaki cewa akun malaki cewa wa awwaluhum nuhun alaihi salam farkon manzanni shine annabi nuh alaihi salam wa akhiruhum muhammad sannan kuma ƙarshen su shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malaki cewa huwa khatimun nabiyina shine kuma cikamakin annabawa wanda shi aha والدليل هو من أزواج مكاشي ما نتي وهو خاتم النبي سنن كما شيني تكا مكن annabawa la nabiyya ba'dahu babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga duk wanda suka yi duk wanda suka yi da annabta bayan manzon Allah dukkan su makarata ne da manzon Allah ya bada labari yace za a samu mutum 30 wanda za su zo su yi da annabta manzon Allah dukkan su ƙarya suke saboda babu wani annabi bayana malai ce wa dalilu dalili a sakan qawluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke cewa ma kana muhammadun aba ahadin Allah ke cewa shi muhammad bai zama to baban ɗaya daga cikin kuma ku sahabbai sai dai kawai walakin rasulullahi shi manzon Allah ne wa khatiman nabiyyin sannan kuma cikamakin annabawa ne wa dalilu ala anna awwaluhum ala anna awwaluhum nuhun alaihi salam dalili afsakan haukun su wanda yake dalilin da yake nuna cewa haukun manzanni shine annabi nuhu alaihi salam barin Allah subhanahu wataala Allah ce inna wahayna ilayka Allah ce lalle mu ne maka wahayi zuwa gare ka ya kai manzon Allah kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu والنبيين من بعده لكما أنبا نسكر بيان أنه نوح ألا ما لك سوى وكل أمة بعثه الله إليها رسولا dukkan wata al'umma kuma kowace al'umma sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika musu manzo babu wata al'umma da Allah bai aika musu ba mai wa'azi nuhin ila muhammad daga kan daga kan annabi nuhu har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan manzon kuma ya amuruhum bi ibadatillah yana umarta su yana umarta su da ibadar Allah shi kadai sannan kuma wa yanahahum an ibadati an ibadati dagut sannan kuma yana hana su game da ibada ta dagutu shine ga game da bautar gunki ko bautar shedan والدليل دليل أمسكها قوله تعالى فنم الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الله كتوى للي من أيكا تكن قوة الأمة من أيكا منزو ونم من زن أبن دي كتوى إن يشيني أن اعبد الله وبوتا ما ألا ويتنم الطاوتين كوني سنتتا وتكوني سنتتا وكبمكا وافترض الله على جميع على جميع العباد على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سننكم ألا يفرلن da abu kan dukkan bayi shine a kafirce ma dagutu sannan kuma a yi imani da Allah qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim yake cewa Allah jin shi yake cewa ma'ana dagutu abinda ake ne dagutu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu dukkan abin da bawa ya wuce iyaka ya wuce gona da iri game da wannan abu to wannan abu ya zama dagutu min ma'budin abun bauta ne aw matbu'in wani abun bauta ne na gumaka aw matbu'in ko kuma wani abun bi ne wanda ake ima biyayya aw muta'in ko kuma wani abun ima da'a ne to dai in ka wuce iyaka ka kai shi wajen da bai kai ba ko ka bashi matsayin da bai da bai same shi ba to ya zama dagutu sai wani yake cewa wadda wajitu kathiratun amma fa dawujotin yawa gare su yake cewa amma dai wa ru'usu mukhassa manya manya amma guda biyar ne yace na hukun su shine iblis la'anatu la'anahu Allah alayhi la'anahu Allah shine iblis Allah ya la'ante shi to iblis shine babban dawajitai shine ma wanda Allah subhanahu wataala ya wanda ya ima Allah girman kai wa mi wa man ubida wa huwa ghali sannan kuma da wanda aka mushi bauta alhali ya yarda wanda yace ku zo ku bauta mu ne haka musu fira wani kenan ko haka ne didda didda ku ne wa man da annasa ila ibadati da kuma wanda ya kirayi mutane zuwa ga ibadarsa ta kuma kirawo shi ma ne ila nafsi akuri ila nafsi wanda yake rayu mutane zuwa ibada shi ce ku zo ku bauta mini fir'aun ya ce ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku babban wala ya ce wa man idda'a shay'an min ilmi al-ghaibi sannan kuma wanda ya ikrarin wani abu na ilimin gaibi ya ce ai na san gaibi kamar bokaye kamar yan duba da sauransu sannan kuma mun hakama bi yayi ma'an Allah da kuma wanda ya hukunci da abin da Allah bai san kan ba anan akwai magana wanda ya hukunci da abin da Allah subhanahu da da abin da ba abin da Allah ya san kas ba shine ka gama shara da wannan sauransu duk da malamai suna suna suna a me ake cewa kawo maganganu kan cewa sai an samu shara'i su zaman to sun sani ko ba sani ba ko kuma sun fifita shari'ar da Allah ko sun fifita ba to duka sai an samu wannan a me ake cewa sharuɗa malaki ta wa dalilu qawluhu ta'ala dalili afsa kan haka shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke cewa la ikraha fid din Allah ke babu tinsasawa a cikin addini kawai wanda yayi imani ya ba Allah to shike wanda kuma bai ba wannan shi ya sani isa ma Allah ke cewa manzo Allah in alayka illal bala kawai abin da ke kanka isarwa lasta alaihi bi musai kai ba mai yin ba mai sai ba mai yin sadaka ba da kansu kawai dai ka wadi musu in sun dauka sun yi to su wannan kansu ne suka ba Allah ke cewa dan haka qad tabayyana rushd min al-ghayb qad tabayyana rushd min al-ghayb ai tini shirye ya bayyana daga fata tuni kowa ya gane nan shirye ne nan kuma fata ne manzo Allah ba yake da wani hadisi halak ahidi take haram ma ita take kowa ya san halal ya san haram to da shi ma shirye ya bayyana fata ma ya bayyana Allah ki tona ka faman yakfu bi taghut wa billah duk wanda ya kafirce ma taghut kuma ya imani da Allah to wannan faqadis tamsaka hakika yayi ruko bil ugwati wusta da wata igiya mai aminci igiyar da lam isama laha wata ba ta yankewa Allah ce wallahu sami'un alim Allah shine mai ji sannan kuma masani wa hadha ma'ana la ilaha illa wannan kuma shine ma'anar la ilaha illa wanda ya kuma ce wanda ya kafirce ma taghut kuma ya imani da Allah to wannan shine ma'anar la ilaha illa malai yake cewa malai yake cewa fil hadith ya zo a hadisin a hadisin wani ne wannan wani ga mai ko hadisin wani ne a cikin arba'in an-nawawi wanda zamu je shi shine hadisin ma'az ibn jabal manzala yake cewa ra'sul amri al-islam shine ai manzala yake cewa shugaban al'amari shine al-islam a komi duk wani al'amari shugaba a cikin su wannan al'amarin to shine musulunci wa amuduhu gimshikin kuma dukkan wani al'amari shine as-sala wa dhikru sanami to zo zuwa da ake cewa to zan kololo to zan shi kuma shine kololo to zan shi shine al-jihad fi sabilillah shine jihadi na dawar kalmar Allah subhanahu wataala wannan hadisi yana nuna kamar duk wani al'amari da za a kai to karshen al'amari da shine musulunci ayi musulunci sannan kuma ayi sallah sannan kuma ayi jihadi da ɗaukar ma Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala a nan muka zo ƙarshen wannan littafi na al-usul salasa na wannan malami ya fata abin da muka ji na abin da muka ji Allah wa bulada abin da muka ji Allah ta bada lafiya wa sannan kuma Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji ya ba mu dama aikata abin da muka ji na ulumi kuma ya ba mu dama hannuwa da